والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه bayan haka kamar yadda aka saba a kowane lokaci muna ɗan yin takaitaccen bayani akan abin da kutubar wannan satin ta kusa yau kutubar mu ta kunshi zamantakewa tsakanin al'ummar musulmi da 'yan uwantaka Allah tabaraka wa ta'ala da ya halitti ɗan adam ya sanya akwai haƙƙi guda biyu a kai shi akwai haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala da ya dora a kan bawa wanda haƙƙin Allah a kan bawa shi ne ya bauta masa kar ya haɗa shi da kowa a cikin bauta wanda shi ne haƙƙin bawa ko haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a kan bawa akwai haƙƙin bawa tsakanin shi da bawa shi ne kyautatawa karka cutar da kowa musamman muminai idan musulmi da musulmi ne mumini da mumini haƙƙin yana karuwa mana karka cutar da kowa har ma wanda ba musulmi ba a kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana hatta kafirai da muke zaune da su to qur'ani bai hana mu kyautata musu ba matukar ba su yaƙe mu dan addinin mu ba ba su kore mu daga gidajen mu dan addinin mu ba la yanhaakum Allahu an lazina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allah yake ko kafiri ka zaune da shi in bai kyamace ka dan addini ba ya yake ka yi cutar da kai dan addinin ka to ba zai ji kyautu sama balle dan uwanka musulmi akwai ayoyi daga suratul hujurat wanda kusan maudu'in hudubar mu ta farko akan wannan ayoyin za su zagaya waɗanda wannan ayoyi sun koya mana yadda ake zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi Allah tabaraka ta'ala ya fara da faɗa mana cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum da farko dai kasancewa mumini da mumini da uwan juna ne tunda ko yan uwan juna ne to idan ka ga wani sabani ya shiga tsakanin yan uwa kai kokarin daidaita wannan sabanin kai surwa tsakani kar ka shiga ka ƙara buɗe kofar wannan sabanin wannan ayar ta zo bayan ayar da ta mana bayani da ma za a samu tsakanin muminai an samu tatar mata har ya koma zuwa ga yaki a tsakanin sun yaki junansu to surwa ke yi wani tsari tsakanin da muminai na fitaru فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأنصتوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ku ji tsoron Allah cikin yadda za su mu'amalanci yan uwanku na Allah kun turhamun da yin wannan tsoron Allah da yin sulwa tsakanin yan uwa wannan zai sanya ku samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala sai ayar gaba ta nuna mana ya ya kamata mu yi zamantakewa in muna so mu zauna lafiya da juna in muna so kar mu cutar da kowa sai alqur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minkum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alkab biyu ta jikin mulkutu ba da liman mallam ya tu faula ko muzalimu Allah ya ce na farko idan za ka zauna kai namiji da kai namiji ke mace da ke mace ku zauna kar wani ya wani kirkiri kar wani ya wani kirkiri kaga matakin farko daga inda aka fara yi wa juna kirkiri da ba'a daga lokacin kofar safari za ta fara budewa sai Allah ya diba wannan yar karamar kofar ma sai ya rufe yace hatta su zauna ba wai ka zage shi ba ko ka buge shi ko har ka kai ka zuta jinin shi a'a hatta izgili ba a ba ka dama ta yi wa ɗan uwanka wallahi yaskar qaumun min qaumi asa an yakunu khairan min khairan min ta iya yiwuwa wannan da zaka wulakantar kai aibata kai mai izgili ba ka sani ba ko ya fi kama a wurin Allah ya ga wani Allah ke nan da maganan izgili ne shi ya kamata ya maka ba kai ya kamata ba kai ya kamata kai mar ba sai Allah ya ce dokar ku yi ba ta san waye dole a wurin Allah ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa a tadaruna manil muflis kun san talaka matsiyaci titik ya tambaye sahabbai suka ce ya rasu ba mu sani ba sai ce to talaka matsiyaci titik mara sun komai shine mutumin da za a je lahira a yi bar misali ya yi sallah ga ladan sallan ta an bata ta yi azumi ga ladan azumin ta ka yi sadaka ga ladan sadakanka ka yi haji ga ladan hajinka ka yi wani yayi biyayya duk abin da kai ka yi salatin alqur'ani ka yi salatin manzon ka yi duk komai na ibada an ba ka ladar ka tarihi kuma dama an san lada da ita ake aunawa a gidan janna ko to alhamdulillah hankali ya kwanta ga lada ka tara sai da yake sai dai kai duk da wannan ibadun da kai aka rubuta ma ladar a duniya ka zazzagi wasu mutane ka yi musu kirgini da haka yanzu za su rubo ce ubangiji wannan nan ba duniya ya zazzage ni ya aibata ni ba da dalili ba kuma ban yaje ba zaton ka a ranar lahira ta za a yi to shi ma ya rama zagin da kai mar ne a ba yi wannan tara ake a lahira ba wannan zagin da kai mar shi za a wa kuɗi a lada sai ce to yanzu kiman shi ya kai lada kaza sai a ɗauki cikin ladan wannan da kike kallo an tara maka ka tara ma kanka an biya ka ladan sai a ɗauka sai a bata shi ya guri ga wannan jikin ya tafi wani ma ya zo ce ni ma fa ya zazzage ni ya ce min mutunci sai a ɗauki ladan ka a baki wani ya zo ce ni fa har bugona ma ya yi sai a ɗau ladan ka a baki manzo Allah ya ce da haka har ladaddakin mutumin nan su kare waɗanda ya cutar a duniya ba su kare ba suna ta kawo ƙara idan lada ta ƙarshe ta aka ɗauke ta aka bayar kuma masu haƙƙi ba su kare ba sai wani ya zo to ni ma baya ubangiji a duniya ya cutar da ni ko ya cutar da iyalina ko ya cutar da dukiyata ya ce to ai ba ya da lada to ya kake zato za a yi ya ce masa yayi hakuri ya tafi a to ai shi da ya kawo karin yana da zunubi tun da kai ba ka da ladan da za a baki musfanyan abin da kai mar sai a kwaso zunubin ta ce to tun da ba ya da ladan da zai baka yanzu ɗauko kayan dakon ka na zunubi ƙara maka sai a ɗauko zunubin ya ƙara maka yace wa misali masu haƙƙi sun ƙare ladanka da ka zo da ita an biya ka gata amma an kwashe an yi biyan bashi kuma an tattara zunubai wannan mutumin yanzu ya dawo ba shi da lada kuma ya ce zunubi na za shi maza na ce wannan shi ne musulunci shi ne matsiyaci marashin komai wanda ya tafi alaikum ya ga samu ya gare shi menene matakin kauce ma wannan nadamar a ranar lahira shi ne kar a cutar da kowa a duniya to hanyoyin cutar wanda Qur'ani yake zama yake zana mana la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhunna wala tarmizu anfusakum kar ku aibata junanku kar ku aibata junanku wala tanabazu bil alqab sunayen banza ma da kasan suna kaza wala baya so in an fara masa ka fara mutum da Qur'ani hatta sunan banza ka fara mutum baya so ko to kar ka fara masa in ya sanya a malaman tarihi suna faɗa mana hata wannan babban kajirin da ake faɗa ana ce masa abu jahal duk musulmi sun san tarihin abu jahal saboda yadda ya cutar da musulmi ya cutar da manzo Allah kuma wannan sunan da ake ce abu jahal ba sunan da ake faɗa bane a gaban shi shi sunan da ake faɗa a gaban shi abul haka wake ce ba abul haka wake ce ba abu jahal kan wannan ba a kallon kuke ja faɗa masa saboda ya zama at-talafu bil aka to akan tajiri ma an kiyaye wannan ya fi da musulmi to ban da faɗin sunan banza wala tana ba su ta Allah ce zai zai kuma su ku bada lima irin wannan sunayen na banza irin wannan sunayen na fasikanci sun yi muni yanzu kuma bayan an yi imani a ɗauko ta sake zuwa da su imani ana faɗa musu sai Allah ya ce duk wanda bai bar wannan ba da Allah in an aike ka neman azzali ne karka sha wahala ka samo wannan kyau ka kawo ka ce ga shi wannan bai su ko lai ko musulmi duk wanda bai bar wannan abubuwan da Allah ya faɗa ba to shine azzali ne don haka ga yau ran da duka da ake ana tijiyar azzalimi karka wahala ka jiba mai aibata mutane mai wada musu sunan banza mai yi musu izgiri da ba'a da an ce nemo azzalimi sai kamo hannun shi ka kawo ko ya yi maka gardama ya ce wallahi ni ba azzalimi bane ka ce Allah ne ya kwatanta mun ko kun ce kai azzalimi ne sai na kawo ka sai a yi leban ƙarya ta wata su kuma a gaba ina su to daga lokacin zai ce to in kana so ka fita daga layin azzalumai wannan tafiya ta canza aya ta gaba ya lazina amuru tajibu kafiran min al ya ku mu'minai ku guji yawan zato domin inda ba zan ismun sace daga zato yana zama zunubi domin duk abin da aka gina shi akan zato ana ginawa ne akan hukunci na kuskure kuma zai bayu zuwa ga yin kuskure don haka a guji zato don ana samun zunubi da yawa a cikin zato ita ne kuka kira min asali wala yabta ba'dukum ba'dan kar wani يا الذين امنوا اتقوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا kar ku rika bibiyar junanku dan gano aibin juna mutum ne ka gaina wani abu haka baka gane wa abun ba sai ka ce kai kuma wallahi sai ka bi cikin wani abu wannan abin da wani yake da gare idan babu lalata cikin shi amma ba kai baka ga lalata ba to sai ka fara bibiyar shi kana bibiyar shi a sirri wai so kake dole idan kai nuna maka aiki wannan ba sufar mumini bane sai sufar mumini ma idan ya ga aiki bindewa yake yi sai ya nema mai aikin gafara ba sai wani ya ji ba amma in har ya zama da ba ma su ga aikin ba neman shi kake ido da sai ko hada ido da shi aikin dan ka zo ka watsa wa duniya to ba mumini bane ko da yake haka ya kamata kuma sauran al'ummar musulmi su guje wa kansu tsayawa a irin mawkifin da za a zarge su duk abin da za ka yi kuma ya kawo mutane suna maka zaton mummuna to ka guje shi kima da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya tashi a masallacin shi a Madina sai iyali su sai da ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta zo masa ta kawo masa wani abun bukata a masallaci sai ya rako ta haka zuwa cikin gida sai ya tsaya suna don kwana da daddare sai wasu sahabbai sun zo wucewa su biyu sai suka gane muryar manzan Allah amma ba su gane wata mace ce tare da annabi Muhammad ba sai suka gaida annabi Muhammad sai suka mutu yana tare da wata mace har sun wuce sai ta alhaji kuma ku jira ku jira suka jira suka dawo sai ce wannan matar da muke tare da ita iyali na ce ummu salama sai ka ce ya rasu Allah muna neman tuba zuwa ga Allah ai ba za mu zarge ka ba ya rasu Allah sai ki a a kar ɗayan ku ya tsaya daidai irin kai yayi irin aikin da za a tuhume ki da shi ko a zarge ki da shi yake domin inna shaytana yajri min ibn adam madrajah yake ki ke dan yadda yake tsakanin ki da dan adam kusan shuka da dan adam ta kai kamar a ce tsakanin jini da jijiya kana raba su in ka raba jini da jijiya to ina zai yi ya ce to haka kusancin shedan ya kai kamar kusancin jini da zuciya tsakanin da mutum dan haka zuciya tana iya sawwala muku wani abu wa kazalika sawwala lida dan haka ne ya to anan wannan hadisin yana nuna mana kuma karkace a musulunci ya hana a maka bin diddigi kai ma ya hana ka rika yin abin da mutane za su zake ka komai da ita fili karka yi rika koyewa tana kulla wani abin da in mutane sun gani za su ce wani abin da yayin na akwai alamar tambaya duk inda ka ga wani alamar tambaya da za a samu a rayuwar ka goge ka fito da amsa ne sura ka wala ni jinsu su wala yakka babu kun ba kar tsayan ku yayi gulman wani sai qur'ani ya kwatanta mana ka san gulma kamar cin namu mutum ne yanzu a yi rufa hadukum an yakul dama sun yi majitan yanzu kana iyawa a yanko maka naman dan uwanka gawar shi ya mutu a yanko maka naman shi a baka a ce ka kana iyawa ko wa zai subhanallah ba zai iya ba sai Allah ya to fakare ku mu gulma ma ku je dan kamar haka ne kamar haka ne dan haka a saboda lokaci ya tafi a kudubar duk waɗanda za su bi mu a larabcin da za su ji abubuwan da ta kulta na ta kai ta akan wannan ayoyin saboda kusan za su iya isar da sakon abin da kutuban take so ta isar kawai sakon da shi ne zamantakewa a kula da zamantakewa a kyautata wa juna kar a cutar da juna wannan shi ne imani mun san lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya koma madina a sai da ya hada yan uwantaka tsakanin mutumin maka guda da mutumin madina guda ya hada su a tara matsayin yan uwantaka duk dan a nuna mana yadda ake gina al'ummar da in dai ana so su ci gaba sai an samu haɗin kai sai an samu fahimtar juna sai an samu taimakon juna ta'awanu al birri wa taqwa wala ta'awanu al ithmi wal udwan wa tuqwa akwai hadisin jinna Abu Hurairah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano wasu ɗabi'u wanda ya ce ya kamata musulmi ya guje su duk zamu ji a cikin hudubar da larabci insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي آقى بين أرواح وأرواح وألم بيننا قبل ظهور الأتباع وعلمنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها سلف وما تناكر منها اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من عاقى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وفي سعيد بن خزيمة وابن هبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم خبزية الجاهلية وفقرها يا أيها الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر تقي هين على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وروى أحمد في مسنده عن أبي نضرة أنه قال حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أعمر إلا بالتقوى خيركم عند الله يتقوا وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا يدع أحدكم على بيت أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم هذا وقد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطاعة فبصرك اليوم حديد ولقد علمت أيها الإنسان وكلنا ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة صنفان صنف مقرب مثال وآخر مبعد مهان صنف جمعت له الرغائب والآمال وجعلت لهم الأرائب والكلاب والعصيرة والهجاب وصنف أعدت لهم السلاسل والأغلال والأراضي والسلال وضروب الأهوال والأنشان ولم تدر من أي الصنفين عنه ولا في أي الفريقين قل وأخرج البخاري عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورفعه أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول العمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول العمل فينسي الآخرة ألا وإن الدنيا قد ارتهلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتهلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا واجعلنا من الخالدين أعمالا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي امرنا بالتقوى وابتغاء الوسيله وحثنا على طلب الدرجه الرفيعه له والفضيله امرنا امرا بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وانسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما وتنويعا لقدره وتعظيما ولم يزل قائلا حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وفي رواية ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زاهم كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالانكسار من الصلاة عليه شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادي المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور والأنتراج أهل الجنة الناطق بالثواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الغلا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واقصد ما قتل المسلمين اللهم اهلك من كان في هلاكه راحه للمسلمين ودمر اعداء الدين واجعل اموالهم وضراريهم غنيمه للمسلمين واقصد السلامه والعاجله لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك بلدنا خاصه وبلاد المسلمين عامه اللهم آلنا في أوطاننا وعيد الأمن والسلامة والاطمئنان إلى نيجيريا وأكثر فيها الخيرات والبركات وأصلح ولاة أمورنا وأهل كل من أرادها بسوء أيا كان يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعليا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره اللهم فرج عن امه سيدنا محمد اللهم فرج عن امه سيدنا محمد اللهم فرج عن امه سيدنا محمد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم